أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa yau muna sha bakwai ga watan Ramadan, hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442, wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan hudu miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam Alaihi salam shekara ta 2021. A jiya lokaci ya yi muna halinsa a cikin suratul A'raf a aya ta 156 zuwa aya ta zuwa aya ta 157 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah ramma Allah ya ce alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allazina yattabi'unar rasulan nabiyyal ummi, waɗanda zai tabbatar ma da rahamarsa don ya ce fasa aktubu halin lazina yattaquna zan tabbatar da wannan rahama ga waɗanda kan roƙa ya kai annabi wato Musa an gane ko lillazina yattaquna waɗanda suke jin tsoron Allah a kowane zamani suka kasance a ko ina suke wa yu'tuna zakata suke bada zakka wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda suke yin imani da ayoyin mu kadai ba tare da sun sirkaya ba da waɗansu ƙaryace ƙaryace sai Allah ya bada sifofin su kamar da muka bada labari wato bayani ya gabata allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya sune waɗanda suke bin ar-rasula manzo annabiyya annabi al-ummi wanda yake ummi la yaqra wa la yaktub baya rubutu kuma baya karantawa jiya duka mun kawo bayanai cewa akwai bambanci tsakanin ar-rasulu da annabiyu kuma zance mafi inganci muka ce shine cewa shi manzo wato za a ba shi shari'a sabuwa amma shi annabi yana yiwa a ce ya aiki karkashin shari'a wani annabi muka kawo dalili a cikin wato suratu wato abin nan al-ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala ce inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu sannan kuma ya tabbata hadisi a cikin sahihul bukhari da sahih muslim wato hadisi ne wanda imamul bukhari da imam muslim sun fitar da shi hadisi na barra dan azib hadisi ne mai tsawo wanda anka koya ma mutum lokacin da idan zai kwanta zai gabatar da addu'a wato to a ƙarshen addu'ar sai ce wa nabi wato wa rasulika allazi arsalta in ji barra dan azib sai mun zo ya gyara mishi ce ka ce wa nabiyika allazi arsalta kaga dan in ya ce wa rasulika allazi arsalta babu wani canji na ma'ana amma an ka ce wa nabiyika allazi arsalta ya nuna shi ma annabi tura shi akai ina fata an fahimce ni almuhimmu dai maganganu ne daga cikin maganganun da malamai suka kawo karshen aya allazi yajidunahu maktuban wanda shi annabin nan sun samu sifofinsa a rubuce indahum a wajensu fit taurati a cikin attaura wal injil da kuma injila an gane ko waɗannan ababen guda hudu sifofi na farko in muka lura muka ce ya kawo su a matsayin tabbatattu don abubuwa ne waɗanda ba sa canzawa kasancewar sa annabi sifa ce tashi kasancewar shi manzo sifa ce tashi kasancewar shi ummi sifa ce tabbatatta kasancewar shi rubuce abu ne wanda ke tabbatacce shi yasa aka kawo su da sunaye sai Allah subhanahu wataala ce ya'muruhum bil ma'ruf shi annabin nan yana umurtar su da abu wanda yake nagari an gane ko wato kaga sai an ka kawo shi fi'ili mudari'i dan a nuna maka cewa a'a yau da gobe shine aikin sa umurni da abu mai kyau an gane ko wayanhahum anil munkari shi ma sai aka kawo fi'ili barmakon a ce amiruhum bil ma'rufi nahihum anil munkari sai aka ce ya'muruhum yau da gobe jibi da gata bai da wani aiki in ba wannan ba wayanhahum anil munkar yana hana su da abu wanda bai da kyau shi ma yau da gobe jibi da gata wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu ababe da da da, da. muka ce abinda adda daɗi wanda yake shine shari'a ta halartar da shi duk da yake wasu malamai sun ce idan hankali yana da lafiya zai dace da shari'a amma dai mu ce abinda shari'a ta ta halatta shine daɗaɗa ko da yayi maka ko da bai maka ba domin mi domin idan aka bar al'amari ga hankulan mutane da ɗabi'o'insu yankunan mutane za su iya bambanta za a iya samun saɓani na hankula an gane ko wa yuhillu lahum at-tayyibat domin za ka ga abinda wani yake ci ya ji daɗin shi wani baya ya cin shi wani baya cin kifi wani baya cin fara wani kuma bai da abinci irin waɗannan gidan ba za a cewa ba za a bar abu ga hankulan mutane ko ɗabi'o'insu almuhimmu wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu abubuwa daɗaɗa shi manzo wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu ababe wanda suke munana abubuwan da suke cutarwa sune khaba'ith ina fata an fahimci ni kaga ashe shari'a duk abin da kaga yana da kyau ba zai cutar da kai ba in aka yi bincike domin wannan za ta ba mu ka'ida babba an gane ko duk abin da idan aka ci shi yana cutarwa ko ko cutarwa shi ta fi amfanin shi wa gaskin dan adam ko ba mu samu sunan shi ba a cikin alqur'ani ko ba mu samu sunan shi ba a cikin sunna sai zaman to halat dan Allah ya ce wa sakhara lakum ma fi samawati ma fil ardi Allah ya hore mu muku abin da ke cikin sammai da kasai kenan duk abin da zai zamu iya amfana da shi na ma'adanin da ke cikin ƙasa na dabbobi na abinci na itatuwa na komai an ce an hore mu da shi sai in an samu abin da ke cutar da mu sai zamanto haramun bi yasa yuhillu lahum at-tayyibat duk abin da yake daɗaɗa ne ko mun samu sunansa a cikin alkur'ani da hadisi ko ba mu samu ba in dai tsayyib ne to ya halatta dan zaka samu wani sai ce maka dole sai ka kawo mai sunayen abubuwa ya ce maka yanzu shi yana son karoti ko mu ce karas ina ayat da tace a ce karas kaga sai baka aiki ko ina hadisin da an ce a ce karas sai a ce ah yana daga cikin at-tayyibat ka ba mutane lahiya an gane ko wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu ababen da suke munana shi ma aka kawo shi matsayin fi'ili sai muka ce anan kaga wannan yake nuna cewa aiki da hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya inganta alqur'ani ya tabbatar da wannan domin an ce yuhillu annabi na halattawa alhali asalin halattawa da haramtawa nawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilayhi ko ba haka ba qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi tafsirun wa la taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi alkadhiba la yuflihun halattawa da haramtawa aiki ne na Allah shi kanshi manzo yana bi karkashin abin da Allah halatta ne ko ya haramta da Allah ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad farada Allahu lakum tahillata aymanukum tahillata aymanikum kenan annabi kanshi shi ma shi na karkashin halattawa da haramtawa ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna Allah ce shi da halamtawa ya halatta ma annabi kaza kenan annabi kanshi bauta ma Allah yake yi to ya zai a ce yuhillu lahum tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith a'a zai halatta musu da izinin Allah ko cikin alqur'ani yazo da wannan aya ko cikin hadisi wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu amma da izinin Allah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah ya gane da mu wa yad'u anhum yana sarriyan musu an kace an kace wato yana sarewa inji malaman zauri fi'ili na wada'a yad'u wato larabawa a ilmu sarf malaman sarf suke cewa duk lokacin da ya'un ta zo sai ga wawun fi'ili mai farawa da wawun to in dai kasra ta gabaci ta zo bayan wawun za a shafe ta shine suke cewa waqa'atil wawu baina aduwataiha inji su al ya'u wal kasra wa'ada sai a ce ya'idu an gane ko an gane ko to kenan nan ya kamata a ce nan wawun ta zo tunda ba kasra bace an ce wada'a ya kamata a ce yawda'u muka kawo cewa malamai sun yi istisna'i banda wato huruful itbaq huruful itbaq mun kawo su da swadun da dadun da ta'un da da'un da huruful halqi banda su kenan sun zan guda goma da alhamza da ha babba da ainun da ha karami da gai da gainun da kuma wato kha'un kuma ce ha karami mai ruwa da an gan baki yoshi almuhimmu dai waɗanga su ne haruffan da an ka faɗa guda goma an kai istisna'in su idan ka ga wani fi'ili ya zo da fata kuma ba waɗanga ba kuma ba an ka shafe wawun to sai na nuna maka cewa wannan shazun ne ka diba cikin at-tarif fi ilmi tasrif na ustazu doktor abdallah al-usta na kasar libya ya kawo wannan bayanin almuhimmu na kawo shi ne saboda fa'ida ce surfiya wa yadau anhum ya kamata a ce wa yadau amma bai daga cikin kuma babu kasra saboda yana daga cikin huruful itbaq shi na yasa aka shafe wato wannan wa yadau anhum annabin nan yana sarye musu israhum nauyi wato imam ibnu amir ya karanta asarahum yana ɗauka musu nauyi mai yawa to ne kuma an ce israhum nauyi sai muka ce al-mufrad al-mudaf ila al-ma'rifa yakunu jama'an an gane ko yasiru jama'an can an ce asarahum yana dauke musu nauye nauye to nan ko an ce wa yadu anhum israhum ya dauke musu nauyi a'a jinsi na nauyi ake nufi domin an yi idafarsa kullum muna yawan maimaita wannan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bai ce wa in ta'uddu an'umallahi ba sai ce ni'matallahi kaga inda ko guda yake nufi da sai zama da an ce daya ai an lissafa ta yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci wannan almuhimmu wa yadau anhum israhum ko asarahum wal aghlal allati kanat alaihim da kuma abubuwan da sun kasance masu nauyi a kansu ina fata an fahimce ni mai jalalin ya kawo dan suka katalin nafsi fi tauba kaman mi wato an ce su kashe ransu lokacin da za su neman tuba ga Allah ko ba haka ba to kaga a shari'ar musulunci an dauke wannan misali wadannan suna daga cikin abubuwan da aka dauke musu masu nauyi wa iz qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum kaga wanga tuba tuba ne mai wahala ina fata an fahimce ni ya kawo abu na biyu cewa qat'u abin nan wa qat'i asarin najasa ko kuma lokacin da najasa ta zuba ga mutum to ba wai wanke ta zai da ruwa ba zai samu wani abu ne wato ya goge ta sannan ya cire wurin to wannan kuma yana buƙatar nassi ya dai kawo shi ne amma shi wannan muna da aya ta alqur'ani qarara ta karɓar tuba dole sai an mutu wato wanda Allah ya dora musu ina fata an fahimci ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da wannan ina fata an fahimci ni kaga an ce shi yake dauke musu amma da hali ba shi yake dauke musu ba da izinin Allah shi kan shi yana neman Allah ya dauke mai wannan shi yasa Allah ce a cikin suratul baqara amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا كاغا النبي da cikin wannan addu'a shi ma rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina shi ma annabi yana fatan Allah subhanahu wataala ya dauke mishi to ya zai a ce shi na dauke a'a ana nufin yana daukewa da izinin Allah in Allah ya bada umurni kuma Allah ya ce ya karba ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam almuhimmu dai falladhina amanu bihi waɗanda suka yi imani da shi annabin nan wa azzaruhu suka karfafa shi mun ka ce na abin da ake nufi wato suka karfafa shi wa nasaruhu suka taimake shi an gane ko wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu suka bi hasken da aka saukar tare da shi ina fata an shi ne alqur'ani dan Allah ya kira alqur'ani haske a ayoyi daban-daban daban masu yawa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina ko ba haka ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce to wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a muka ce haske wanda aka saukar tare da shi na ana nufin hasken da aka saukar tare da shi wanda yake tare da shi a lokacin da aka kawo mishi shi ba wai ana nufin an sabkar da alqur'ani tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sannan ba a jibril shine sabko da alqur'ani nan ana nufin an sabkar tare da shi ma'ana an sabkar zuwa gare shi zaman to tare da shi mu'jiza shi ya rayu tare da shi har ya koma zuwa ga Allah bayani ya gabata akan wannan ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu rabauta kenan waɗanda duk su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ba ba za su rabauta ba dan haka duk wanda bai bi musulunci ba kan mai wata dubara yace a'a duk Allah na ake bauta ba ko kuma ai wala wala ce caca ta sai an zo lahira sannan na za a gani lalabi na ake yi babu lalabi wallahi duk wanda bai bi musulunci ba kan baya maka shi usufi da zaran baka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ka kama hanyar wuta babu zance a ce a'a duk addini lalabi na akai Allah bai yarda da wannan ba Allah ya turo manzanni sun yi bayani da fatan an fahimce ni akramaka Allah mi Allah ya ce gaba qul ya ayyuhan يُحْيِيكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون Ƙul ka ce, Ya ayyuhan nasu ya ku mutane, inni Rasulullahi ilaikum jami'a, ni manzon Allah ne gare ku gaba ɗaya. Wato shi na daga cikin khasa'is na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne an tura shi zuwa ga dukkan al'ummomin duniya. Wato shi na daga cikin abubuwan da aka bashi kamar yadda ya faɗa khasa'isun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. An bashi abubuwa waɗanda ya keɓanta wanda duk duniya babu wanda yake da waɗannan. To daga cikin su an tura shi zuwa ga al'ummomi kamar yadda ya zo a cikin hadisi wa kana nabiyyu ba'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi 'amma ana yiwa a tura annabi akwai wani annabi ana tura shi zuwa ga mutanensa laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullah wa ila adin akhahum huda wa ila samuda akhahum salihah ko wani annabi ana tura shi zuwa ga wata al'umma ina fatan an fahimce ni amma shi annabi Muhammad sa- ko kuma ana iya tura ma annabi biyu lokaci guda ai su yi zamani guda kaga da annabi Lutu da annabi Ibrahim sun yi zamani guda shi yasa ma lokacin da mala'iku suka zo za su hallakar da mutanen annabi Lut ko hallaka mutanen annabi Lut sai da suka biya gidan annabi Ibrahima amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai aka tura shi zuwa ga duniya gaba daya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a kace ya ku mutane ni manzon Allah ne gare ku gaba daya kenan shi sakon shi ya shafi balarabe da wanda ba balarabe ba da baki da wanda ba baki ba kaga wannan zai nuna muna muhimmancin yin tarjama littattafai da alkur'ani da littattafan musulunci a yare daban-daban saboda al'ummomi su amfana da su domin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na al'ummomin duniya ne gaba ɗaya kuma hattashin duniya ayoyi kuma da dama sun tabbatar da wannan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bash- bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun sannan Allah ya ce wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagha an yi min wahayin wannan alqurani don in yi gargadi da shi wa man balagha ai wa man balagha alquran duk wanda sakon qur'ani ya kai gare shi ni annabi shi ne Allah ya turo shi da haka babu wani uzuri wanda zaka bayar ana ta kokarin a hana wa'azi ana ta kokarin a sama wa'azi kan ana ta kokarin ka a gane musulunci sai turawa suka yi rediyo rediyon nan sai yada addinin musulunci birni da ƙauye sai suka yi tv sai sai yada addinin musulunci birni da ƙauye har kasashen su sai suka yi internet sai sai yada addinin musulunci a duk duniya abinda ake kira wato kurawiyatul ard duniya ta koma kamar gari guda kamar alkura kenan ko kurawiyatul ard duniya ta koma kamar balon guda kurani an gane ko shine su kira globalization to Allah ya yi alkawalin wannan sakon na alkur'ani sai ya kai hukunci hukunci gashi nan Qur'ani yanzu sakon Allah ya je a America cikin sakan daya ya je a Rasha sakan daya da an karewa abi da an bada tak sai ya game duniya gaba daya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a to ka ce da su ni ya ku mutane ni manzo Allah ne gare ku gaba daya malamai tafsiri suke cewa ibnu ashur da yazo akan wannan aya yace wannan aya tana matsayin i'tirad jiya cikin tafsiri da muke tattaunawa mun ka bayanin abin da ake nufi da al-i'tirad ma'ana ana tsakan wata magana sai akwai abin da ya kamata a hada da ita sai a yanki sai a kawo waɗansu abubuwa daban-daban daban-daban sai an kare sannan kuma sai a ci gaba da magana to wagga aya tana matsayin i'tiradi ne tsakanin kissoshin bani Isra'ila domin nan ana zancen bani Isra'ila ne waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina da yace anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana duk ana zance is- bani Isra'ila sai an ka ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a kaga kenan magana ta koma sabuwa kenan nan yanzu na ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba magana ce ake yi da bani Isra'ila ba ko da annabi Musa kenan i'tiradu ne gitto ta aka yi to me yasa aka kawo ta malam ibnu ashir ya ce li munasaba saboda istitradan wato kamar abin da ake cewa istitrad yawaita bayani wato li munasaba dan saboda abin da yasa aka hakan ga tazkiru bani Isra'il su bani Isra'ila ana son a tunatar da su da cewa Allah ya turo annabi al'ummi an gane ko wanda yake manzo ne kuma annabi ne kuma ummi ne domin don a tunatar da su bima wa'adallahu bihi Musa abinda Allah ya ma annabi Musa alƙawali a cikin littattafansu sannan kuma wato a tunatar da su ko a karantar da su cewa waɗannan sifofin da suka gani can cikin littattafansu na attaura tabbas annabin da ya zo da wannan alkur'ani sun tabbata akan shi shi yasa aka gitta wannan magana ta qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a dan an faɗi sifofinsa kuma sai aka kawo bayanin abinda aka yi masa sako kenan wanda a ɗauki da waɗannan sifofin to shine suka tabbata a gare shi balma wannan alƙawarin ba Allah ya ɗauke shi ga annabi Musa ba duk annabawa malamai suka ce kowane annabi da kafin ya wato abin da ya tafi sai Allah ya ce mai to in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana kai imani da shi in kuma bai bayyana ba to shi kenan sai ka bar ma al'ummar ka sakon in yazo su yi imani da shi wannan kuma ya tabbata wato a cikin suratu ali imran wa iz akhadha allah mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin wa iz akhadha allah mithaqan nabiyina Allah ce ka tuna ba mutanen ka lokacin da Allah rike alƙawali da annabawa lama ataitukum ko lama atainakum min kitabin wa hikma Allah ya ba su hikma da littafi sannan Allah subhanahu wata'ala ke cewa summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum idan manzo ya zo mai gaskatawa to waɗansu malamai suka ce na abinda ake nufi kowane manzo a ce mai idan annabin da zai zo bayan ka to ka gaskatar da shi ko kai ma al'ummar ka wasiya ta yi imani da shi a'a ko ko duk manzo sai da Allah ce mai in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana kai imani da shi sai ce in annabi ya bayyana ku imani da shi to mutane shi sai su samu labarin al'umma annabi Muhammad da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai zo ba kenan dukkan al'ummomi wannan bai keɓanta ba da mutanen annabi Musa ban sani ba ƴan uwa ku sun fahimci wannan la tu'minunna bihi wa la tansurunna almuhimmu dai waɗannan sifofin sun tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a gaba daya ko wace al'umma gaba daya a kowane zamani a kowane lokaci har zuwa ranar tashin alkiyama allazi lahu mulku samawati wal ard Allah nan shine wanda lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai nashi ne na fata an fahimci ni to ai banda sammai da kasai gare shi ne wato nan an yi at-taqdim wa ta'khir da an ka ce allazi sai an ka ce lahu mulku samawati wal ardi ana cewa lahu wato mulku samawati wal ardi lahu a sai an ka ce lahu mulku samawati wal ardi mallaka samai da kasai na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi kadai bai da abokin tarayya kidan nan an kawo an yi at-taqdim wa ta'khir dan a nuna maka abin yake bantu da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai to allazi lahu mulku samawati wal ard Allah shi kadai shike da sammai mulkin sammai da kasai to ai akwai abin da ba sammai da kasai bane akwai al-kursiyu akwai al'arshi to su kuma mallaka wani duk abin da a halitta mallaka Allah ne alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai al'alami na kullu ma wallah duk abinda ba Allah bane mallaka Allah ne na an kawo as-samawati wal ardu dan a baka misali ne kawai dan haka dalibin ilimi ya hatara da wannan la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan kalima ta la ilaha illa huwa malamai sun yi mata i'rabi daban-daban waɗansu suka ce a'a ita la ilaha illa huwa badali ce ta allazi lahu mulku samawati wal ard domin allazi lahu mulku samawati wal ard shine la ilaha illa huwa ina fata an fahimci ni domin wanda mallakar sammai da kasai take gare shi to kuma shi kaɗai ne ya cancanta a bauta mishi kenan sai ya zama to kamar fassara ce ta la ilaha illallah da kuma rabbul alamina domin nan ya nuna babu wanda ya cancanta a bauta masa kuma shi ne ya mallaki komai da komai babu wanda ya cancanta a bauta masa sai wanda ya mallaki komai da komai akan ka'ida ta alqur'ani duk inda kaga ya kawo tauhidul rububiyya zai kawo tauhidul uluhiyya duk inda kaga ya kawo tauhidul uluhiyya zai kawo tauhidul rububiyya at-talazum baina tauhidul rububiyya wa tauhidul الألوهية في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا جدا جدا انجمالا مي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كذا اعبدوا ربكم توحيد الربوبية فلا تجعلوا لله أندادا كنا لا إله إلا الله وأنتم تعلمون المهم دي دك إنك توحيد الربوبية يزو دا أنجما توحيد الألوهية rububiyya zai zo ko ko in kaga tauhidul uluhiyya ya zo tauhidul rububiyya zai zo zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illa huwa fa'budu wa huwa ala kulli shay'in wakil ayoyi da dama suna dauke da wannan misali waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce jumla ta la ilaha illa huwa tana matsayin hali ne na wato ismul jalala da an ka ce shi Allah to Allah nan la ilaha illa huwa halinsa shine babu abin bauta da gaskiya sai Allah amma da yawa daga cikin malamai sun ce a ita wannan jumla badali ce ta allazi la ilaha illa huwa badali an ce badali shine madadi ko kambaci wanda shi zai kai ka abin da ake kira i'rabul jumal su jumloli na alkur'ani ko na larabci ana i'rabin su da yawa daga cikin ɗalibai abin da suka sani shine i'rabul mufradat a yi irabin mufrad a ce ja'a muhammadu ja'a fi'ili madi muhammadu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih an qa'i to amma ita jumlar miye matsayinta to irabul jumla yana daga cikin abin da dalibai busu busu busu da yawa in ba wanda suka yi isa ba ka koma cikin mughnil labib an kutubil a'arib libn hisham al-ansari kaga al-jumal allati laha mahallun min al-i'rab wallati la mahalla laha min al-i'rab sannan ka koma cikin mafatihu tafsir na ustaz doktor ahmad al-khatib kaga al-jumal allati laha mahallun min al-i'rab wallati la mahalla laha min al-i'rab kadiba cikin an-nahw al-wafi da manya-manyan littattafai ka san yadda ake i'rabin jumla domin rashin sanin irabin jumla zai kai ka ga matsala zan baka misali anan qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a wagga ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a har zuwa karshen ta duka matsayin maf'ulun bihi take jumla ce matsayin maf'ulun bihi domin qul ka ce to duk abin da zai ce na matsayin maf'ulun bihi qur'ani gaba ɗaya kanshi maqulul qawli ne maf'ulun bihi na domin in kace an ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qul kace to tun daga alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa min aljannati wan nasu duk abinda an kace ce ne sai zaman to matsayin maf'ulun bihi shi ake kira i'rabul jumal kai kokari ka san wannan tau ko in ce mai kokari mu san wannan gaba daya la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah yuhyi shine wanda yake rayawa wa yumitu kuma shi yake kashewa wato a ka'ida ta alqur'ani in an ce rayawa akwai rayawa wanda muke gani ina fata an fahimce ni shine wato ta ba abu rai a ce dan adam canza babu shi an rayar da shi Allah subhanahu wataala shi yake rayawa kafin rai ba sun faɗi wannan a tashi alƙiyama za su tabbatar da wannan qalu rabbana amattana sanataini wa ahyaytana sanataini ka rayar da mu so biyu ka kashe mu so biyu fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil almuhimmu dai Allah shi yake rayawa shi yake kashewa shi yake da ikon rayawa lokacin da ya ga dama shi yake da ikon kashewa sai dai sai mun yi hattara wani lokaci alqur'ani yana nufin rayawa ita ce imani an gane ko sannan kashewa yana nufin mutuwa ita ce kafirci to kenan anan rayawa irin wagga ta bada rai ita ce ake zance kuma duk da yake cewa babu wanda zai bacewa babu wanda zai samu imani ba tare da mi ba ba tare da Allah subhanahu wataala ya so ba babu kuma wanda zai kafirce akan bata ba tare da Allah subhanahu wataala ya da wannan ba amma dai nan abinda ake nuhi yuhyi duk abinda ake rayawa shi yasa bai ce yana rayar da dan adam ba bai ce yana rayar da kaza ba bai in duk abinda ake rayarwa yuhyi shine Allah yake rayar da shi hazful maf'ul hasful maf'ul bihi litta'mimi dan ya game komai da komai wayu mitu shi yake kashewa duk abin da ke kashe mutuwa wato Allah subhanahu wataala yake kashe shi amma kakka rike da wannan kace a sai ka dauki bindiga ka halbe wani kace a Allah na kashe shi ba haka ake nufi ba in ka ga ka halbi mutum ya mutu Allah ya so ya mutu amma kai ka dauki baran baran maka za ka dauki nauyin wannan dan kakka labe da irin waɗannan abubuwa a ce Allah shi yake da iko akan komai ka ta ka aikata banna ka ce a'a ya aza dokoki yace aka ai kaza ai kaza kinan gakka taka doka Allah kace Allah ya kaddara ma sai ai maka hukunci kai ma a ce to haka Allah ya so fa aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa an gane ko annabiyyi ko annabi'i imamu nafi' wato shine annabi'i annabi mun ka ce sun ka ce annabiyu da annabi'u duka ma'anar su daya alhamza ce ta zo karshe ina fata an fahimce ni da ta zo karshe kuma sai aka mi sai aka maida ta ya'un sai ta zama to annabi waɗansu suka ce a'a annabiyu daban annabi'u daban annabi'u suka ce daga bada labari na nabba'a yunabbi'u an gane ko shi ko annabiyu daga nabayan bune izartafa'a shine ya ɗaukaka sai malamai suka ce to duka dai babu matsala ko mun ce duk ma'anar su dai ko ko mun ce annabiyu mai daukaka mai daraja annabiyu shine wanda an ka bashi labari kuma yake bada labari domin an bashi labari fa'ilun ne bi ma'ana fa'il kuma bi ma'ana maf'ul shi annabi an bashi labari ne daga wajen Allah shi kuma zai bada labari in mun kalli lokacin da za a bashi labari mala'ika zai bashi labari yana matsayin maf'ulun bihi in mun kalli lokacin da zai ba al'umma sa labari ya zama to shine fa'ili al'umma ita ce maf'ulun bihi an gane ko kuma duk annabi sai ya zama to mutum ne mai kima mai daraja dan Allah bai taba turo annabi kaskantacce ba sai dai zama to kaskantacce a wajen tambadaddin mutane kaskantattu waɗanda ba san abin da suke yi ba al ummi wanda yake la yaqra wa la yaktub baya karatu baya rubutu kuma yazo da abin da duk duniya ta kasa kawo irin shi wanda yake nuna cewa shi annabin Allah ne alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wanda yake yin imani billahi da Allah wa kalimatihi da kalimomin Allah an gane ko wanda suka ce abin da ake nufi da kalimatihi nan ana nufin kalimomin Allah shine annabi Isa don ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min wanda su wanda su malamai suka ce a wa kalimatihi ana nufin litatafan Allah subhanahu wa ta'ala da ya sabkar alqur'ani kalimomin Allah ne at-taura kalimomin Allah ce injila kalimomin Allah ce amma banda waɗanda an ka caccanza tun cikin na ƙarya da an ka cikin at-taura da injila dan Allah bai alƙawarin zai tsira waɗannan littattafai ba waɗansu malamai suke cewa a'a abin da ake nufi da kalimomin Allah shine abin da ya shafi komai da komai kalimomin Allah abubuwa ne masu yawa wanda dan adam ba zai iya taskance su ba dan ya ce walau annama fil ardi wato min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah koda ya kasance a a ce ma fil ardi min shajaratin aqlamun dukkan itatuwan da ke saman ƙasa a maida su mi a maida su wato abin nan alƙalumma wal bahru sannan a samu kogi ya mudduhu min ba'dihi bayan shi a ƙaro kogi bakwai sab'atu abhurin ko mu ce teku bakwai a ce za a rubuta kalmomin Allah ma nafidat kalimatullah kalmomin Allah ba za su kare ba can cikin suratu al-kahf dan waga tana cikin suratul luqman sai yace qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi da te ku za kasance midadan taddawa ko abin rubutu li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi da wannan teku ta kare ba a rubuce iyakokin iyakar kalmomin Allah ba walau ji'na bi mislihi madada ko da mun kara wani to kaga nan an ce ko da an kara wani sun zan biyu can an ce ko da an kawo bakwai a'a ba wai dan an kawo takwas ko tara ko goma ba ana nufin karewa za su yi misali na an ka baka ko adadi miliyar biliyan biliyan biliyan biliyan triliyan na teku da na tekuna za a kawo ba za su iya kai karshen iyakar ilimin Allah ba don iya ilimin Allah bai da iyaka ka rinka fahimtar irin waɗannan cikin ayoyin Allah ga yanzu ga atoma da shubha a rikitar da kai an gane ko to almuhimmu dai yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu Allah ce wattabi'uhu ku bi shi annabin nan la'allakum tahtadun kalima ta la'alla in ta zo cikin alqur'ani tana ɗaukar wato ma'anoni alal aqalla guda uku na farko la'alla wani lokaci tana nufin shine abinda dan saboda kaza ai wattabi'uhu ku bishi la'allakum tahtadun dan ku shiriya kenan an turo shi dan ku bishi ku shiriya in ba ku bi annabi ba kun bata wa in tuti'uhu tahtadu idan baka bi annabi ba zaka shiriya ba wattabi'uhu ku bi annabin nan la'allakum tahtadun wani lokaci tana nufin arraja tana yiwa ku shiriya to nan da anka ce la'allakum tahtadun nan ba arraja ake nufi ba dan ku shiriya anka turo annabi ba dan tsammani ba dan tabbas wanda ya bi annabi ya shiriya wanda bai bi shi ba bai shiriya ba sannan kalima ta la'alla wani lokaci tana zakkuwa da ma'ana ta wato abin nan ka'anna domin ya ce wa tattakhizu da masari'a la'allakum takhludun an gane ko kuna rikon almasari wuraren da kuke yin sana'a ko kuke yin gine-gine la'allakum takhludun ka'annakum takhludun kamar za ku dawwama domin ba annabin Allah yana shakka cewa ba dawwama dan adam duniya akwai ta ko babu ta kowa ya san kullu nafsin za'iqatul maut ba za a tabbata a duniya ba ina fata an fahimce ni wattabi'uhu ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tahtadun dan saboda ku samu shiriya in ka bi annabi ka shiriya in baka bi annabi baka bata da zaran ka kauce mu musulunci ka dole wasa da hankalinka in salar zai baka ya baka salar in kuɗi kake so ya baka kuɗi in gidaje kake so ya baka gidaje in motoci kake so masu kyau a baka in mace take rudin ka mai kyau a baka duk abin da za a baka ka sayar da imanin ka da shi ka sayar amma ka sani da ka kauce ma addinin musulunci billahi allazi la ilaha illa huwa ka bata kuma in ka dawo ma addinin musulunci ka shirye in baka dawo ba wallahi duk wanda ya tsare magigi ka bace faqad dalla dalalan ba'ida wagga ita ta a gaskiya wadda babu wani shakka a kanta amma bai hana mu tattauna da kafirai mu ba su dalilai waɗanda ke nuna addinin mu shine gaskiya addinin su ba gaskiya bane amma mu ce a'a ayi duk wanda ka bauta ma Allah yalla yalla na a wanda wallahi babu shi wallahi musulunci shine gaskiya sai dai muna fatan mu da kanmu da muke akan musulunci Allah ya kashe mu akan wannan turba ta addinin musulunci kuma Allah ya tayar da mu akan tutar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah ya sa mu cikin aljanna mu yi makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah karbi addu'an mu sai Allah ce ni ana rahma ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
wa min qaumi Musa Allah ce daga cikin mutanen annabi Musa ummatun akwai wata jama'a yahduna bil haqqi waɗanda suke shirya bil haqqi na al haqqi sun kace abinda ake nufi da shi at-taura an gane ko wa bihi ya'dilun da ita suke yin adalci ita at-taura din ina fatan an fahimce ni kenan an ci ba a ce wa biha ba saboda an kira ta al haqqu tunda an kira ta al haqqu sai an kace wa bihi ya'dilun an kalli lafazin da anka wato kira ta da shi shine al haqqu gaskiya an gane ko wannan shine malamai suke kira al adlul qur'ani al manhajul qur'ani fil adl wato bayan qur'ani ya faɗa maka baran barama da bani isra'ila suka yi kaga an ce maka lokacin da anka tseratar da su sun fara banna sun ce ij'alna ilahan kama lahum aliha bayan wannan suka zo suka aikata wata banna kuma suka ce wato suka riki dan mariki abin bauta wattakhadha qaumu musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwa almuhimmu dai ka kokara daban-daban suka aikata to wani na san tsammanin ai to kenan waɗanda mutane ba a samu alkhairi a cikin su sai Allah ce a'a wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun an gane ko a cikin mutanen annabi Musa akwai nagari shi yasa ba a yi mutane hukuncin bugun goro kamar yadda mutanen mu suke yi mu yanzu an tashi bugun goro na akai dibi waɗanda mutane Yahudawa sun fi kowa adawa da addinin Allah da su da mushrikai Allah ya faɗi wannan yace la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku amma Allah da ya tashi magana kansu sai ya musu adalci kaga yanzu mushrikai yace wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu Allah ce kakku yi ta'addanci don sun hana ku shiga masallacin Makka. Eh? To sannan kuma waɗanda mutane na annabi Musa sai Allah ya nuna cewa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana gaban su domin su suna da biyu minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun suna da matsakaiciya amma mu muna da matsakaiciya mu da ta gaba thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zalika huwa al-fadlul kabir al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai an kace an zabe ta awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina waɗanda muka ba su littafi mun zaɓe su ne kidan daga cikin al'ummomi fa minhum zalimun li nafsi daga cikin su akwai azzalimi wanda ya zalunci kansa wa minhum muqtasidun kaga su cikin da umma muqtasida akwai matsakaici wa minhum sabiqun bil khairat akwai kuma sabiqun bil khairat mu muke da su su waɗannan ba su da shi waɗansu sun tafi malamai sun tafi akan wannan waɗansu malamai sun ce a'a shi dai muqtasida na an kawo muqtasida su ma suna da sabiquna don an ce was-sabiquna sabiquna ulaika al-muqarrabuna sullatun minal awwalina sannan kuma an ka ce wa qalilun minal akhirin kenan su ma suna da sabiqun da su malamai sun tafi aka haka almuhimmu dai duk inda ta kai ta kawo wane ne zalimun li nafsihi sun kace wanda yake aikata sako muqtasidun shine wanda yana aikata farille baya kawo sunnoni sabiqun bil khairat wanda yake hada da farille da sunnoni duka yana kawo su dukkan su kuma Allah ce jannatu adnin yadkhulunaha za su shiga aljanna dukkan su sai dai wani tayo sai an babbaka shi cikin wuta Allah kai mu tsari amma yadkhulu wawun nan tana nuna dukkan sai sun shiga malamai suka ce hadhihi wawu yanbaghi an tuktaba bima'iz zahabi wadansu suka ce yanbaghi an tuktaba bima'il aini wasu suka ce ya kamata a rubuta ta da ruwan zinari wadansu suka ce ya kamata a rubuta ta da ruwan ido saboda tsananin tsada tunda ruwan ido ya fi ruwan zinari tsada ko haka da bade alaramba ina fata an fahimce ni almuhimmu dai malamai suka yi bayanin wannan kan cewa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya ce mimman khalaqana aya za ta zo gaba wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun daga cikin waɗanda mun ka halitta wato kina akwai malamai suka ce na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nufi to me yasa Allah ce fa minhum zalimun li nafsihi ya fara da wanda yayi zalunci wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat suka ce dan saboda shi zalimun li nafsihi kada ya ga cewa ba zai samu rahama Allah ba sai Allah ya gabato da shi cikin bayani shi ko sabiqun bil khairati dan kai yayi tsammanin cewa ayyukan shi za su sa ya samu shiga aljanna sai aka bar shi a ƙarshe wadansu malamai sun tafi akan wannan almuhimmu dai maganganu ne na malamai daban-daban wallahu ta'ala a'lam almuhimmu wa min qaumi Musa daga cikin mutane annabi Musa ummatun akwai al'umma yahduna bil haqqi wanda suke shiriya da gaskiya ita ce at-taura wa bihi ya'dilun da ita suke adalci kenan kaga Allah ya nuna bani Isra'ila ba al'umma guda bace shi yasa idan kana magana akan kasar Faransa a a cikin kasar Faransa akwai musulmai akwai wanda ba musulmai ba ba wai duk Faransa kafirai bane a kasar America akwai musulmai akwai wanda ba musulmai ba a kowace kasa a Rasha akwai musulmai akwai wanda ba musulmai ba dan haka musulmai duk inda suke a duniya ko farare ne ko bakake ne ko aljannu ne ‘yan uwanka ne musulmai don akwai musulmi cikin aljannu wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna ya kamata ka fahimci wannan ina fata an fahimce ni shi yasa Allah ya musu adalci a cikin ayoyi da dama kaji Allah subhanahu wataala ce laisu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjuduna laisu sawa'a ba dai suke ba min ahli alkitabi ummatun qa'ima a cikin ahli alkitabi akwai al'umma wadda addaidaitatta tsayayya wadda tana akan aikin addinin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ce wa laqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun alladhina atainahumul kitaba min qablihi به هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا قال سنك تن كافين سبكا القرآن من إيماني كما ينزد يزو من إيماني الله تزاء باس لا دسو رئي بيو والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك وأن دمك باس للتاسي إنجي الله سنة فرنتكي دا أبن دا أنك سوكر مكا ما أنا أنا نتن waɗansu daga cikinsu da haka dai minhum ummatun muqtasida daga cikinsu akwai al'umma wadda addaidaitatta kenan ya kamata ka fahimci cewa in za a yi mutane bayani a yi musu adalci kada ka zo bayani kan mutane ka ce duk mutanen nan sharri ina an ka sani gare su ba a san alkhairin su ba yana daga cikin matsalolin da muke fama da su musamman a fage na al'amuran mu na rayuwar mu ta yau da gobe a waɗansu abubuwa da muke yi mu'amala tsakanin mu da waɗanda ba sa so ba yadda za a yi a ce duniya sai ka so kowa kuma ba yadda za a yi a ce ka ki kowa sannan ba yadda za a yi duniya kowa ya so ka kuma yadda za a yi duniya kowa ya ki ka amma idan za ka magana ka yi adalci wannan shi ke sawar alhaƙu ma shahida bihil a ada'u shi da abin da laraba suka cewa sha'ir ya ce la ya khalul mar'u min diddin walau kana mun'ajilan fi ra'sil jabal ba yadda za a yi ka rasa kishiya da maki ko da ka koma daji ka hau saman dutse to sai ka samu maki dan wani yanzu yana cewa leƙon gidan shi kake yi koko kana yin abinci hayaki na shigo mai cikin gida haka na duniya ta gada amma a yi adalci inda a yi mu'amala tsakanin mutane tsakanin kungiya da kungiya tsakanin fati da fati tsakanin dan siyasa da dan siyasa tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin kabila da kabila sai a yi mutane adalci amma kai ka zama da ka ce wani duk abin da yake yi ba a san shi da alkhairi ba to ya za a yi wani kai ko wani Allah ya kawo wani da maka al'adalci shi yasa kullun waznikin namu abin baya dubuwa sannan in ba za ka magana kan mutum kuma kai mai adalci ina alkhairinsa ina sharrinsa an san da babu dan adam wanda baya kuskure an san da dan adam babu dan adam kin da ba za a iya yaudarar shi ba ma to amma shi kidan kawai sai ka zo ka ce a kai wanda kake so 100 bisa 100 duk abin da yake alkhairi na wa ainur ridwa an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdi almasawiya inji imamu shafi'i ya za a yi duniya ana irin wannan wannan tafiya a ce al'amuran musu tafi wallahi ba yadda za a yi al'amuran su tafi sai an rage zalunci mun san da dan adam ba adam su zalunci amma a rinka kwatantawa ko ba ka son mutum in ya aikin alkhairi ka bari aikin alkhairi yayi in ma baka faɗa ba in ma baka yada ba to ka bar shi yayi aikin alkhairi kai ka sai ka yada wanda kake so ka bar shi kuma waɗanda suke son shi su yada wanda shi ya faɗa shi ke magana ta ƙari amma duk abin da mutum ya yi hatta da na alkhairi sai ka awwala shi ka ce a'a ai su wane na sun ka dauke nauyin shi ai wane na ga ya mai biya ai wane ya tura shi ai ba don Allah na shi kai ba ai riyata shi kai ai kaza na shi kai kai ba yadda za a yi wani shi aikin alkhairi kai kadai na zaka aikin alkhairi subhanallah Allah ka gane da mu Allah ramu Allah ce wa qatta'nahu وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qatta'nahum sai muka rarraba su to humkin nan damirin nan shan yana koma zuwa ga wa malaman tafsiri sun yi sabani wadan suka ce humkin na ana nufin qaumi Musa ina fatan fice ni kenan mun rarraba su a matsayin al'umma gwato goma sha biyu wa qatta'nahum musnatai ashrata asbatan umama mun rarraba al'umma ta annabi Musa gida goma sha biyu domin Allah ya tayar musu da shugaba goma sha biyu ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا waɗansu malamai suka ce a'a wa qatta'nahum ana nufin su bani Isra'ila Allah ya raba su ƴaƴan family ne guda goma sha biyu domin annabi Yaquba yana da ƴaƴa goma sha biyu cikin waɗannan ƴaƴansa goma sha biyu daga cikin su ne tsatso na bani Isra'ila suka fito an fahimce ni kenan sai zamanto bani Isra'ila kabila ce wato wadda tana da reshe guda goma sha biyu wanda kuma wannan ya tabbata har a yanzu wanga labari da Allah ya basuwa shine gaskiya saboda ina tsaka kallon wato TV a bara in ban manta ba ko wata shida da suka wuce ana biki na kafa kasar Isra'ila I24 sai ga shugaban kasar su lokacin ya fito yana bayani waɗannan familin guda goma sha biyu ko ce sai da aka kebe mata wurinta da tsarinta da tarihinta da babanta da komai sai ni ga gashi nan abinda Allah ya faɗa tabbas gashi nan isna ta ashrata asbatan umma to wa qatta'nahum to malamai sai suka tai wajen i'rabi wannan wuri suka yi sabani idan aka ce an raba su al'umma ne goma sha biyu shi yasa wadan suka ce to shi abinda ake nufi sayyarnahum kenan mun mayar da su an gane ko sayyarnahum shine wato qatta'na wa qatta'nahum wa qatta'nahum shine sayyarnahum mun mayar da su waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a isnatai ashrata asbatan umama wato ko ya zamanto qatta'a yana buƙatar maf'ulun bihi guda biyu isnatai ashrata qatta'nahum hum shine maf'ulun bihi al-awwal isnatai ashrata shine wato asbatan umamun shine maf'ulun bihi as-sani a wajen waɗansu malamai waɗansu kuma suka ce a'a shi qatta'nahum wato yana da maf'ulun bihi guda na biyu kuma tsayin hali yake ina fata an fahimce ni su a wajen su sai sun kace wa qatta'nahum ay mun rarraba su farraqnahum wa sayyarnahum an gane ko mu'addadina kenan mun rarraba su ina fata an fahimce ni kenan farraqnahum ma'dudina bi hadha al-adad mun rarraba su halu kaunihim ma'dudina bi hadha al-adad mun rarraba su da wannan sun fassara shi akan wannan to sai dai mas'ala inda take da matsala isnatai ashrata sai an kace asbatan umama na farko isnatai mu'annas ne macin ya kamata a ce an samu mishi kalma wadda an mu'annas sai an ka kawo asbat asbat kuma jam'i ne na asibtu shine jika kaga muzakkar ne da mufrad da jam'in duk dai na wato jam'i ne mas'ala ta biyu daga ihda ashara zuwa tis'ata ashara dukkan su abinda za a kawo musu tamyizin su bai zaman tuwa jam'i asbat kuma jam'i kaji annabi yusuf ya ce wato ya abati inni ra'aitu ahada ashara sai ce kaukaban bai ce kawakiba ba kenan bi ya kamata a kawo shi jam'i sai malamai suka ce to kakana wanga al'amarin shiki waɗansu daga cikin malamai suka ce isnatai ashrata asbatan an gane ko akwai abin da aka shafe shine firqatan isnatai ashrata firqatan wato jama'a jama'a sai an kace asbatan duk da yake firqatan muannas ne amma asbatan jam'i ne an hankalta ma ma'ana domin wani lokaci ana hankalta ma ma'ana ta jam'i wani lokaci domin firqa tana dauke da jama'a daban-daban daban-daban sai a mai da su asbatan amma tan firqa kuma an kalli muannas ne kuma cikin qur'ani wannan yana da yawa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'maluna kaga da ce tilka ummatun qad khalat al'umma ce ta shudi laha ma kasabat abinda ta aikata yana gare ta an gane ko walakum ma kasabtum abinda kuka aikata yana nan gare ku wala tusaluna amma kanu ya'maluna bai ce wala tusaluna amma kanat ta'malu ba shi yasa in an ka kaddara firqatan kenan isnatai ashrata firqatan na an kalli ma'ana asbatan sai ya zamanto an kalli kalima ta firqa tana daukan ma'ana daban-daban sai an ka maida ta wato tamyizi nata umaman wato jam'i ne na wato jam'i ne na umma sai zamanto shi asbatan umaman ko ya zamanto badali a abin gani asbatan domin shi asbatan kin nan yana nuna cewa su al'umma ne daban-daban ko kuma wato asfu bayan dan ya zamanto bayani na shi waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun kace kai mu duwan ga abu wahala ta kun ka bamu ai abin da asalin magana take wa qatta'nahum firaqan isnatay ashara kawai mun rarraba su firka guda goma sha biyu shikenan magana ta riga ta kare wa auhayna ila Musa Allah subhanahu wata'ala ce sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa idis tasqahu qaumuhu lokacin da mutanensa suka nemi ya shayar da su an gane ko anidrib bi asakal wato hajar wagga an tana iya zamantowa tafsiriya kenan auhayna ilaihi anidrib bi asaka wahayin da an kai mishi ga abin da ke fassara shi ko kuma ta zamanto an masdariya kenan wa auhayna ilaihi darba wato abin da darba bi asahu kidan muka mishi wahayi ya buga da sandarsa duk yadda ka dauke ta malamai sun kace tayi to idis tasqahu qawmuhu alidrib bi asaka alhajar Allah ce ka bugi dutsi ba fa inda wannan dutsin yake ba malamai suka ce wannan lokacin ya shafe su ne lokacin da wato suke cikin atti ma'ana lokacin da suke cikin emuwa busan inda za su suke ba lokacin da suka nemi annabi Musa ya roƙan musu Allah to anan akwai wato wani babban malamin balaga ta larabci da ta alkur'ani ana kiransa ustazu doktor fadl samar ra'i sannan kuma da malaman tafsiri da suke kula da balaga ta alkur'ani musamman at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur duk da yake wajen aqida wani lokaci yana tafiya akan aqida ta ash'ariyya an gane ko to amma nan wajen balaga sai shi ustazu doktor fadl samar ra'i yake cewa akwai abin da ake kira al-hashdul fanni alhashdul fanni shine kissa in ta zo can da can da can da can cikin alkur'ani sai ka tattaro ta can an kawo kaza nan ba a kawo kaza ba to menene hikiman nan aka kawo kaza can aka cire kaza ko ko me yasa can an ka zo da uslubi kaza a nan kuma sai aka zo da uslubi kaza wannan yana daga cikin abinda wato alkur'ani balaga ta alkur'ani take kula da shi domin akwai ma'ana ta alkur'ani akwai lafuzza na alkur'ani kula da lafuzza na alkur'ani abu ne wanda yake da muhimmanci to anan magana za ta tashi shi ustazu Dr. Fadl Samar Ra'i yake cewa kissa ta bani Isra'ila a can cikin suratul Baqara an gina ta ne akan tunatar da su da ni'imomin Allah subhanahu wataala haka kissa ta annabi Adamu da ta zo cikin suratul Baqara an zo da ita ne don nuna wuraren da an ka karrama annabi Adamu amma kissa ta annabi Adamu da a cikin suratul A'rafi da kissa ta bani Isra'ila da a cikin suratu wato Al-A'raf an zo ne don saboda nuna wato laifuffukan su da kasawarsu shi yasa can za a nuna girmamawa zuwa gare su cikin Baqara amma nan za a nuna wato ba tare da girmamawa ba shi yasa can da yake su bani Isra'ila an girmama su an ce wa anni faddaltukum alal alamin wa idh najaynakum min ali fir'auna sai an ka ce wa idh tasqa wato wa idh tasqa Musa li qaumihi an gane ko aka ce eh wa idh tasqa Musa li qaumihi an gane ko lokacin da Musa ya nemi shayarwa na an nemi cewa wato annabi Musa ya nemi shayarwa kaga akwai girmamawa amma nan sai an kace idis tasqahu qaumuhu sai an kace suna sun ka nemi shayarwa sannan annabi Musa yi duk da yake kenan can ya nuna cewa su suka fara nema sannan annabi Musa ya nema amma nan dan saboda a nuna kasawar su kuma a nuna cewa su ba abin girmamawa bane ma'ana ba uslubi ne aka so da shi bana girmama su na nuna walayyatun su sai an kace idis tasqahu qaumuhu su suka nemi annabi Musa ya shayar da su mun fahimci wannan da kyau ko an idrib bi asaka alhajar sai mun kace ka buga mun yi bayanin an ko masdariya ko tafsiriya fambajasat min husnata ashrata aina nan ma kaga sai tafsirul qur'ani bil qur'an can cikin suratul baqara sai an kace famfajarat min husnata ashrata aina nan ko sai an kace fambajasat to menene bambanci tsakanin famfajarat da fambajasat dukkan su fi'ili ne wanda an ƙara domin fajara shine abin da asalin sai yana nufin tsagewar abu sai an ka ƙara alif da nuna aka ce in fajara shi ko abin nan fajara yafjuru fa'ala yaf'uru shi ko wato fambajasat asalin sa fi'ili ne daga bajasa an gane ko min babi fa'ala yaf'ulu bajasa yabjus abin ga yajbusu abin nan fambajasat kenan ja ba sa sai an ka ƙara nuna an ka ce in bajasa fa'ala yaf'ulu to kaka sai an ka ce waɗansu malaman tafsiri suka ce duka ma'anarsu ɗaya da infajara da imbajasa duka ma'anarsu ɗaya waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a infajara yana nufin abin ya bullu da ƙarfi ya bubbugo shi ko shine infajara infijar ko bam idan ya tashi ana cewa infajarat qumbula amma in aka ce imbajasa shine ruwan ya fito kaɗan kaɗan to anan kuma ya an kai qur'ani ya ce can infajara ne imbajasa sai suka ce a'a in bajasa farkon fitar ruwan kaɗan kaɗan ne in fajara nan ku lokacin da abin ya kankama kamar ka kunna famfo ne daga farko ruwa na zuwa kaɗan kaɗan daga basu kusu da yawa kina alkur'ani bai kuskure ba to sai kuma wata mas'ala guda to nan dan saboda ba girmama su ake son ai ba sai an ka ce ruwan yana fita kaɗan kaɗan can kuma da ake bayani na girmama sai an ka ce famfajarat dan ka gane hikimar wato ikhtilaful alfaz a cikin alkur'ani isnata ashrata aina mabubbuga guda biyu sai malamai suka ce fambajasat da famfajarat an shafe wani abu dole in ka zo ka sai ka kaddara shi domin an ka ce an idrib bi asakal hajar ya buga fambajasat sai ruwa ya bugo famfajarat sai ruwa ya tullutso to ina ai fadaraba fambajasat ko fadaraba famfajarat min husnata ashrata aina idanu guda goma sha biyu Allah ce na ruwa kenan fa qad alima kullu unasin mashrabahum ko waɗanne mutane sun san wurin da za su sha sharaba yashrabu wurin da ake shan ruwa sai a ce mashrab wurin da ake zamnawa sakana yaskunu maskan nazala yanzilu wurin zama a ce manzil maf'il ko maf'al yana zakuwa ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke nuna wurin da ake yin abu wani lokaci kuma ya zamanto masdar mimi kenan aikata abu wani lokacin kuma ya zamanto wato zarful makani ne shine wurin da za a yi abu kenan yana ɗaukar lokaci in an ce mashrab yana ɗaukar lokacin sha mashrab yana ɗaukar wurin sha mashrab yana nufin kuma wani lokaci sha da kanshi amma in ya zama to fi'ili ruba'i ne to da ismul maf'uli da zarful zamani da zarful makani da masdarul mimi sun kace guda hudu sun haɗe gaba ɗaya ba ma wanga mai uku ba wa nudkhilkum mudkhalan kalima mudkhalan yana iya zama towa wurin da za a shiga mudkhalan lokacin da za a shiga mudkhalan wanda an ka sanya mudkhalan yana ɗaukar kuma shiga saboda ruba'i na kuma ma'ana hudu shi ko wanga sulasi na dauka ma'ana uku in baka san wannan ba ka dage da bincike dan uwana wa zallalna alaikumul ghamama Allah ce wa zallalna mun ka mayar da wa zallalna mun ka wato alaihimul ghamama mun ka mayar da wato abin nan girgije yayi musu inwa can an gane ko can bakar sai an ka ce wa zallalna alaikum ana magana da su ne don girmamawa amma nan da yake ana magana da su ne ba don girmamawa ba sai aka ce wa zallalna alaihim mun sa girgije ya musu inuwa wannan malamai suke cewa shi kalima jamida kalima wadda ba ta da mushtaq domin azillu kalima ce jamida wadda ba a yi ciro waɗansu kalmomi daga cikin ta amma wani lokaci cikin larabci sai a ɗauko kalima wadda a jamida a yi tasrifin ta kaga zillu ita ce inuwa zallala yayi musu inuwa to daga nan aka ɗauko shi kenan daga nan ne shi ya samu jama'ar lugha al-qahira yace ana iya ishtiqaqin waɗansu kalimomi ko da jamida ne a ƙara waɗansu kalimomi akan su ga qur'ani ya tabbatar da wannan wa zallalna alaihimul ghamama mun sa girgije yayi musu inuwa ashe girgijen nan karkashin umurnin Allah shike wa anzalna alaihimul manna mun saukar musu da almanna shine wato alman wani wato nau'i ne na abin sha wanda malaman mu suke ce ma dalba ko kuma wani icce ne wanda yake da ruwa waɗanda ake tatsawa masu wato masu zaki wasalwa da kuma tsuntsu wanda ake saukar musu da sama Allah yake saukar musu da su Allah ce to kulu ku ci wannan ci ne wato na abin da na ni'imtawa da girmamawa min tayyibati ma razaqnakum daga abin da mun ka arzita ku kaga duk dai an ce alaihim alaihim can ana cewa alaikum alaikum ana nuna girmamawa izuwa gare su nan ko uslubin wannan sura dan saboda nuna cewa ba su cancanci ba ba su karɓa ma ni'ima Allah ba irin yadda Allah ya musu shi yasa aka juyar da uslubi wa anzalna alaihimul manna was salwa mun sauka musu da almannu almannu kalma ta almannu tana daukar ni'ima almannu tana daukar goratawa duk da yake goratawa abu ne wanda bai cancanta ba a musulunci yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha almannu kuma wani lokaci na rufin alqat'u yanki abu sannan almanu yana nufin ni'ima to da malaman da sun ce an wato wa anzalna alaihimul manna mun sabkan musu da ni'ima sannan kuma sun ce a'a wa anzalna alaihimul manna wani icce ne wanda ake ma alkam'a min alman da yana daga cikin alman wanda ake tatsa ruwan shi duk babu matsala domin ni'ima ne sabkan musu da wannan iccen ni'ima abu ne am amma wannan ice nau'un ne minan ni'am ya kamata ɗalibi ilimi fahimci wannan kakka ce kaza burka ce malamai sun yi kuskure wasalwa da wannan tsuntsu Allah ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga abin da muka daga daɗaɗa na ababen da muka arzita ku kaga razaqana kuma Allah ya nuna shi na ya arzita su da wannan wa ma zalamuna amma da sun ka kafirce ba su zalunce mu ba inji Allah walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai kan sun kasance suna zalunta shi yasa a ce mutum in yayi shirka ya zalunci Allah a'a ba ho a zalunta Allah ka dai zalunci kanka duk mutum sai dai a ce dan adam ya zalunci kansa ko ya zalunci wani amma a ce a in mutum yin shirka ya zalunci Allah ka zalunci Allah da mi da mi zaka zalunta Allah mi a hasara ga Allah ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum mi Allah zai yi da ni'imar kam mi Allah zai azabtar da kai a'a ba a zalunci Allah ba kuma ba wanda ya sai zalunci Allah ina fata an fahimci ni yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci wannan mas'ala da kyau almuhimmu Allah ce wa ma zalamuna ai ba su zalunce mu ba an gane ko walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai kan sun kasance suna zalunta wannan aya ta zo karshe zan ba da ka'ida ta karshe akan ta sai mu liƙe tafsiri shine cewa malaman tafsirin alqur'ani da malaman har da alqur'ani suka ce duk cikin alqur'ani in ka ji wa ma zalamuna ko wa ma zalamahumullahu sai a ce walakin kanu anfusahum yazlimuna amma a wuri guda cikin suratu Ali Imran abbabu kanu sai an kace walakin anfusahum yazlimuna to mi mi bayanin wannan sai malamai suka ce abinda abbanbanci can cikin suratu Ali Imran misali ne ake basuwa da an kace masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya ka masali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakathu wa ma zalamahum Allah walakin anfusahum yazlimuna misalin wadansu mutane ne ake bayarwa kenan sai an kace ba a zalunce su ba kansu suke zalunta amma su bani Isra'ila saboda sun shude sai an kace wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimuna saboda al'umma ce da ta shude duk inda kaji an kawo su cikin suratul namli cikin suratul baqara cikin suratul a'raf araf duka zaka ga walakin kanu anfusahum yuzlimun amma cikin suratu al-ali imran fakat an ka ce wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yuzlimuna kina ana rama mai hadda qur'ani wannan zai taimaka ma sannan kuma mai fassara alqur'ani wannan kuma zai taimaka ma ta fuskar ma'ana da izinin Allah subhanahu wataala yan uwa an nuna mini lokacin mu ya kare abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai gobe in Allah ya kai mu da muna cikin masu rayuwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته